أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya sare mana haɗuwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar Jigawa a wannan yammaci na asabar sha biyar ga watan ramadan sha biyar ne ko? a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sha biyar ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar na lissafin miladiyya يقول الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وان يأيكة أيكي نقري نقري min dakarin aw unsa ko namiji ne ko mace wa huwa mu'min a lokacin da ya aikin nan yana mai imani mumini ne shi bi ma'ana laisa kafiran nan imani yana nufin hadda al-islam ko tunda dama idan idan ijtama'a iftaraqa wa idan iftaraqa ijtama'a in an faɗi imani a nan shi kaɗai to hadda al'islam kamar da dai muka san wannan kawai dai akwai buƙatar a faɗe ta ne saboda abin da za mu tattauna a kai ice to wanda ya aiki na gari ko namiji ne ko mace ce kuma a yayin da ya aikin nan yana cikin halin imani wato musulmi ne shi fa'ula'ika yadkhuluna aljannata to waɗannan za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira kuma ba za a zalunce su ba ko da gwargwadon digon da ke bayan ƙwallon dabino in ka duba ƙwallon dabino a jikinsa akwai lifafi da ya zagaye shi wani fari wani shi ake cewa ƙetsumir akwai ɗan zare da ke cikin billan na tsakiya wani shi ne ake cewa alfatil akwai ɗigo kuma a bayan ƙwallon ɗan rami haka tsakiyar wani shi ake ce ma annaqir duka Allah mulki ya amfani da shi wala yuzlamuna fatila ko wala yuzlamuna naqira haka nan ma yamlikuna min itmir to kowanne ga yadda yake Allah maɗauki yana nuna ya yi amfani da waɗannan abubuwa ne don ya nuna maka ƙanƙantar abu. In akwai wani abu da yake mutum yana ganinsa, kunga akan ba da misali da ƙwayar zarra, ko? akan ba da kuma misali da wannan kasancewar balarabe kullum yana mu'amala da dabino da ƙwallon dabino zai fi fahimtar irin wannan misali kuma in ya ɗau ƙwallon ya san meye mai amfani in ya buɗe dabino ya ɓare ya cinye abin da yake mai amfani to ƙwallon da yake ɗauke da itmir da fatil kuma dama asalin ƙwallon a jikinsa ne annatir yake ba sa rabuwa to in aka jefar da shi ba a yi laifi ba don babu ɗaya daga cikinsu da yake da wani amfani shi ya sa da Allah maɗauki ya tashi kwatanta a abin da masu kowanda ake shirka da su rashin mallakarsu ga komai sai kwatanta da wannan itmis ma yamlikuna min itmis ma'ana ba su mallaki komai ba ko da itmis ba su mallaka ba ma'ana ma ya kunu nafi'an wa ma laisa nafi'an duk ba su da shi in ana zancen mallaka to kuma in ana zancen hajim girman abu sai Allah maɗauki zancen fatil da kuma annaqir cewa ba za a zalunce su ko da gwargwadon ɗan wannan zare da ke cikin billan ƙwallon dabino ba sannan kuma ba za a zalunce su ko da gwargwadon ɗan ɗigon da ke bayan ƙwallon dabino ba babu zalunci Allah baya zalunci abinda mutum ya aikata zai ga sakamakonsa in khairan fa khair wa in sharran fa shar faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sannan Allah maɗaukaki ya ambaci wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah ai la ahada ahsanu dinan babu wanda ya kai kyawun addini fiye da wanda aslama wajhahu lillah ya sallama ya miƙa fuskarsa an ambaci fuska saboda ita ce ashrafu ma fi badanil insan babu abin da ya kai ta daraja shi yasa ita ake sawa a ƙasa a bautawa Allah da ita a sa goshi a dirmushe saboda nan ne darajarka duk wanda ka sa masa goshi a ƙasa to an gama da kai gaba ɗaya ka ƙure ƙasƙanta kanka to kuma dangane da ubangiji abin da ka cancanta kai masa kenan ka ƙasƙanta kanka matuƙa shi yasa waɗannan abubuwa in an ce aslama ya kunshi abubuwa biyu awwalan islamul wajhi yana da alaka da ikhlasul wajhi sannan na biyu al-ittiba wal idlal kamar da malam ibn timiya ke faɗin wannan bi wato biyayya da kuma kaskantarwa waɗannan abubuwan su ne suke tabbatar da mutum ya musulunta ka kaskanta kanka ka risina ma'ana kenan kaga babu girman kai ko sannan kuma kayi ikhlasi har zuci kayi ne domin ka sami yardar Allah shi yasa ikhlasi kishiyarsa shirka ko ittiba'i da izlali su kuma kishiyarsu alkibir haka waɗannan abubuwan guda biyu kishiyar juna ne da alkibru da ashirku kishiya ne na al'ikhlasu da idlali. To, in kana so ka samu abu na lada cikakke a gun Allah kuma musuluncinka ya yi kyau, kuma har ka shiga cikin wannan wa man ahsanu dinan to sai ka samu islamul wajihi wa islamul wajihi ya tabammanu hadain al'amrain sai ka samu waɗannan da ikhlasi da kuma mai izlali ka bi Allah bisa ƙasƙanci. babu girman kai shi yasa waɗannan abubuwa biyu suna cikin manya-manyan abin da Allah ke ƙi da shirka da kuma girman kai domin girman kai kana ƙoƙarin ka ɗago kanka ne ka baiwa kanka matsayin da baka cancanta ba shirka kuma wani kake ɗaukowa ka haɗa shi da Allah matsayi guda ko ta ɓangaren musharaka da shi a nuna masa aikinka wanda shine riya wanda shine matakin farko da mutum zai aikinsa kuma ya lalace to ballantana wanda za a ɗauko a bashi matsayin Ubangiji. Allah tsare mu haka babu wanda ya kai mutumin da ya miƙa wuyansa gaba ɗaya wa huwa muhsin yana mai kyautatawa nan al-ihsan da aka ambata kun ga shi ma ya kunshi sauran abubuwan da idan babu su ba za a samu ihsani ba shine al-islam wal iman ko wa huwa muhsin domin al-ihsan shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wattaba millata ibrahima hanifa sannan ya bi hanyar annabi Ibrahim wadda take ta karkace daga barna ta koma daidai ta kuma tsaya akan daidai din wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya riƙi annabi Ibrahim a matsayin badadi mataki ne wanda ya fi soyayya girma wanda saboda tsananin soyayyar wato soyayya ce da ta ratsa jiki wato ta ratsa jiki da wato da ɓargo da ƙashi kowane ɓangare na jiki ta ratsa shi to jikin annabi ibrahim ya riƙi allah maɗaukaki a matsayin khalili hakanan allah ta'ala ya ɗauke shi a matsayin khalili kamar da ya ɗauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin khalili waɗannan ayoyi biyu insha allah su ne wanda za mu bi a bayanin su a yau insha allah ta'ala malam yana ce mana ƙarƙashin wannan aya ومن ومن يعمل من الصالحات هو يتي دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية sauran ayyuka na zuci da na jiki duk sun shiga cikin wannan al'amalu salih ɗin. Wadda kala aidan kullu amili, hakanan duk wani mai aiki shi ma ya shiga ciki, ma'ana abin da ke so ya faɗa mana, ya ce wa man ya'mal min as-salihati to duk aikin kirki ya shiga ciki yawwa sawa'un min al-a'mal al-qalbiyya aw al-badaniyya aw al-lisaniyya ko yawwa bai faɗi wannan ba saboda lisani shi ma ai jariha ce yawwa sannan wa dakhala kullu amilin duk wani mai aiki shi ma ya shiga cikin wannan man din tunda aka ce wa man to kowa ya shiga ko an fassara ko ba a fassara ba amma saboda fito da muhimmancin jinsin nan guda biyu sai Allah maɗauki ya fassara yace min zakarin aw unsa wanda ko ba a faɗi hakan ba duk sun shiga cikin man ɗin nan ai an gane yawwa sai ce wa dakhala aidan kullu amilin min insin aw jinnin صغير أو كبير ذكر أو أنثى ko ɗan adam ne ko aljani ne ko yaro ko babba ko namiji ko mace duk sun shiga don a ƙarfafa mana wannan alƙawari cewa Allah ta'ala in dai kai aikin kirki to aikinka in dai ya karɓe shi ya cika sharuɗa to ba za a zalunce ka ba za a baka sakamakonsa ya cancanta a bauta masa ko ba komai. An gane? Allah ko bai alkawarin zai ba da lada ya shigar aljanna ba, wajibi a bauta masa saboda ni'imar da ya saboda shi ne mahalicci. To, amma yakan yi wannan don nuna cewa mai aiki ya cancanta a nuna masa an ga aikin ne. kuma don kwaɗaitarwa ga wanda bai aikin ba, cewa ko don wannan sakamakon ka zo ka aikata. Amma Allah ta'ala ko bai aje sakamako ba, to ya cancanci abauta masa saboda shi ne Allah kuma shi ya cancanci abauta masa shi kaɗai. An gane wannan? Yau, to sai ce, min zakarin au'unsa wa huwa mu'min, to sai ce wa haza shartun li jami'il a'amali, cewa wa huwa mu'minun dinnan sharaɗi ne ga dukkan ayyuka duk aikin da za ka yi in babu imani to Allah ba zai karɓa ba wannan ayar ɗaya ce daga cikin ayoyin shi yasa ya faɗi la takunu salihatan in babu imani to shi asali aikin ma bai zama salihin ba bai zama nagari ba shi yasa kun ga a cikin shuruɗu ƙabulil amal ake sami ikhlasi ko domin ikhlasin shine ke wakiltar al-islam da kuma al-iman eh domin dole sai kai domin Allah ka samu wannan ladan mutaba'a kuma dama skeli ne na auna wa kake bi wajen aikin da kake to ba wannan zancen ma sharuɗan ba akwai sharuɗan da fuqaha kuma suke ambata a cikin littafin fiqh ko akwai shurutu alwujub akwai kuma shurutu sihha ko sharuɗan wajibci da sharuɗan inganci duk a cikin ayyuka galibi kakan ga ana ambatar sharuɗan inganci ana faɗar me al-islam duk wanda ya aiki ba za a karɓi aikinsa ba sai in shi musulmi ana fahimta sannan kuma akan sa a wasu ayyukan sharuɗan wajibci a ce wannan abun bai wajaba ba sai akan musulmi ai mun san wannan a cikin littafin fiqh sai to Allah ta'ala a cikin wurare da yawa a cikin alkur'ani ya ambata kafin mu je daga cikin wasu ayoyi da suke da alaka da wannan malam in yana cewa la takunu salihatan ba tare da imanin nan ba aikin ba zai zama nagari ba wala tuqbalu kuma ba za a karba ba wala yatarattabu alaiha as-sawabu lada ba zai hauhawi ba ma'ana ba za a jera lada akai ba ma'ana ba za a ba mutum sakamako akan abin da ya aikata ba inda ba shi da imani wala yandafi'u bihal iqabu illa bil iman haka nan kuma uquba ba za a tunkuɗe ta ba sai da imani ai ana fahimtar wannan wannan usul ne da zaka ga cewa duk ai an san wannan to amma ana nannaga maka ne saboda musamman ku yanzu zamanin ku zamanin shubuha akan komai sai a girgiza ka akwai buƙatar duk waɗannan abubuwan ka san su ba a karɓar aikin mutum sai mumini ne shi sai yana da imani ma'ana Islam shi ake nufi da imani anan shine basic abin da in kana da shi aikinka zai inganta. An gane? Yawwa, to shi ake nufi. Ayoyi suna da yawa akan wannan, daga cikinsu akwai faɗin Allah ta'ala a man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. game da yake a suratul nahl duk wanda ya aikata aiki nagari ko namiji ne ko mace yana mai imani to za mu rayar da shi rayuwa wadda take mai daɗi rayuwa mai daɗi sannan Allah maɗaukaki ya ambata wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha sai aka ce ne wa huwa mu'minun yawwa duk wanda yake nufin ya samu lahira kuma ya yi aiki domin ya samu ladan lahira ɗin yana mai imani fa'ula'ika kana sa'ayuhun mene mashkura to wannan ayyukansu abin godiya ne abin godiya na ana nufin fahim majiziyuna alaiha za a saka musu a kai Allah zai ba da lada akan aikin da suka yi sannan Allah maɗauki yana faɗi ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أتكنكم دقوان دا يرد يبرأ الدين كما يموت ينا كافري وأنن أيكن سوء سنباتي ayyukansu sun ɓaci duk aikin da mutum ya yi in ya shekara ɗari a duniya kuma mumini yana aikin kirki duk ayyukansa masu kyau turan da ya ridda duk ayyukan nan sun ɓaci duk sun ɓaci musamman fa ya mutu wa huwa kafir ya mutu yana kafiri kun ga ba zancen ya dawo ya gyara ko to wannan ayyukansa duk sun ɓaci sannan Allah maɗauki yana faɗi a suratu tauba qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum ko innakum kuntum qauman fasiqin sai ce wa sai ce me wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli me ya hana a karbi nafaqat ba da dukiya da suke da taimako da suke yi da dukiyarsu babu abin da ya hana a karɓi wannan illa annahum kafaru billah ashe duk wanda kafara billahi to duk aikin da ya aikata ya rushe ba zai masa amfani ba ana fahimta sannan Allah ta'ala ya faɗi shi ma suratul ma'ida ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ayoyi dai a wannan majalin suna da yawa da suke nuna lallai aikin mutum ba zai karɓi ba muddin ya rabu da imani shi yasa a kowane aiki ko ka ji an karanta maka a cikin sharuɗa ko ba a faɗa ba to idan mutum ya aiki ko ya yi ikhlasi a ciki kuma ladansa an rubuta to in ya ridda kuma bai dawo ba to aikin nan ya ɓaci gaba ɗaya an soke shi ran da zai tashi a gaban Ubangiji ranar ƙiyama za a yi adiresin ɗinsa ne a matsayin mumini ko kafiri, a matsayin kafiri. Da haka wanda ko ya mutu a matsayin kafiri, to babu zancen a bashi lada akan ayyukan da ya aikata. Wannan yake nuna maka, ya ɗan uwa musulmi, kamar da Allah ya yi umarni. A ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. babu abin da yake da tsada a wurinka a matsayinka na mumini irin wannan islam daka duk abin da zai raba ka da shi ka yaƙe shi haikal kar ka yi wasa duk abin da zai raba ka da islam kuma duk wanda zai yaƙe ka akan islam baya so ka yi islam to ba ka da wani maƙiyi a duniya da ya kai shi ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa kana kan musulunci i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa sallillaha ta'ala an yuthabbitaka ala hadha al-islam ila an yatawaffaka ka yi ƙoƙari ka roƙi Allah ya Allah kar ka bar ni in mutu ba a musulmi ba ya zama kullum addu'ar ka kenan zaka san girman wannan abun lokacin da ka tashi gaban Ubangiji, ka ga abin da ake wa kafirai, ka ga abin da za a yi wa kafirai, babu zancen hisabi, duk abin da ake ma a auna a tsallaka siraɗi duk babu wannan zancen. Su tun kafin a zo nan an gama da su sun tafi wutar jihar. Babu, haka me ake yi, wa ake gwadawa kai mai imani, shine za a ga a yi tankaɗe a yi reraya da gaske kai ne ko ba da gaske ba Allah ba zai shigar da mutum aljanna ba sai ya tsabtace shi har daga haƙoƙin mutane har wanda ka zungura baka sani ba an gama ma hisabi fa ka tsallake za a shiga aljanna sai a ce tsaya sai a kira wanda ka zungure shi ba tare da ka sani ba a cikin taro kaga dai ya tafi kila yana tsinuwa ko yana la'anta ko yana zagi wanda ya doke ni dinnan Allah ya isa tun da wannan Allah ya san to Allah ba zai bari sai a nemo ka sai a nemo shi sai a ce ya zo ya zungure ka sai ya zungure ka sai a ce to kai je ka aljanna yanzu ba komai a kanka to in dai wannan abun har sai an yi shi ai kaga bai kamata a ce kana wasa da haƙƙin mutane a kanka haƙƙi na giba haƙƙi na annamimanci da zagi da cin mutunci duk wannan fa ba a bari sai an kira su in ba ka da komai da za a yi in ba wanda za a iya ramawa ba ne me za a yi ayyukanka su za ka yi hasara da zamanka da karatun alƙur'ani da ladan sauraren tafsiri ko da ladan tarawihi ladan tahajjudi da duk ladan kyautata ma iyaye duk sai a kwashe kana kallo sai a baiwa wani ya kamata a ce wannan abun babu wani wa'azi da ya kai shi girma a zuciyarka musamman mu da kullum muke shiga cikin haƙƙin juna na taɓa mutunci da yi da mutane da ganin laifin mutum akan abin da shi bai ma san da shi kai ta yadawa kana ɓata wani shi kuma bai ma san me kake ka kiyaye wannan abu za ka yi hasarar ayyukanka kar ka tsarayar da rayuwarka wajen burge mutane da wanda kuke tare ka nuna musu kai ne mutumin kirki kaza da kaza da kaza Allah ya san kowa me a zuciyarsa ya san na kirki ya san ba na kirki ba ka yi don shi kar ka yi don burge wani kowane ne shi Allah ya tsare mu dai Allah kyautata mana halayenmu mu koma magana da malam yake a littafi yace fal a'malu bidunil imani ayyuka ba tare da imani ba akwai fadin Allah ma dai kafin nan qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum faqad salafa ko wannan ya nuna kafircin shi ya hana duk wani abun su in suka dawo to Allah madauki zai yafe saboda al-islamu يجب ما قبله يجب mai ma'anan yajibu yaqta'u ma qablahu yana tumbuce abin da yake gabanin su duk abin da kai a baya da kafirci da sauransu da duk abin da Allah baya so in ka musulunta duk an share ka dawo sabon mutum ka dawo sabon mutum illa tattaunawa da malamai suka yi idan mutum ya ridda misali mutum ya ridda a watan Ramadan, Allah kiyaye, sai ya dawo kafin kuma Ramadan ya ƙare. Ai, ya rasa wasu, ko? Wannan da ya rasa zai rama ko ba zai rama ba. Malamai sun yi magana akan akwai ramuko a kansa. Wanda suke cewa ba ramuko mazhaban malikiya ne, jumhur suna kan zai rama. Mazhaban malikiya suka ce a'a. duk abin da ya bari babu zancen ya rama tun da a lokacin ba aikin saboda ya kafirta sai fa suka ce sai idan dama dan ya bari din ya ridda in sababin riddar tasa dan ya bar wannan aikin ne to sai ya rama saboda saddu zari'a wannan shine mazhabin malikiya to waɗannan abubuwan duk suna nuna maka muhimmancin tsayawa da Islam ɗinka, kar ka bari wani ya raba ka da Islam ko ta hanyar da'awar zuwa kafirci, da'awar babu Allah, wannan duk sarabi ne, wallahi miraji ne, babu hakika a cikinta. Da'awa ce ba ta da asasi, ba foundation, wannan da'awar atheism da ake ta yaɗawa samari yanzu a ƙasashen musulmi. ana tallata musu da Allah din rabu da su abin da ƙarya ne ma babu ma Allah din ba kaza da kaza da kaza wallahi ƙarya ne ka rabu da wannan ka samu yaqini saboda su ba yaqini ne suke da shi cewa ba Allah a'a ko kwanto ne ya shige su saboda rashin ilimi an fahimci abin ko kwanto ne kawai shi ko kokonto ai ba hujja bane hmm kokonto ba hujja bane babu wani ɗan adam da zai kawo maka da ya ƙini da hujja cewa ba Allah. Saboda dalilan da suke tabbatar da akwai Allah ɗin su waɗannan ba sa ma kallon su, kawai sun dogara ne da kokontonsu, kokonton kuwa ba hujja ba ce. Ana fahimta? Aka karbi da waɗannan abubuwa, ka tabbata a musulunci, ka mutu a musulunci. Mana yake cewa, fal'amalu bidunil iman su ayyuka in babu imani ka azsani shajaratin quti'a asluha kamar reshen bishiya ne sai aka yanke gindin bishiyar asalin ina za su sauka ƙasa za su faɗo ko yawwa in ka samu bishiya sai ka yanke ƙasan ka raba da reshen da kuma asali wanda mu da a Hausa muke cewa gindin bishiya. Ko? Yawwa. To, in ka raba wannan asalin da reshe, menene amfanin reshen in babu asali? Ina za shi? Shi yasa ai bishiya ta tafi, sunan bishiya babu. In aka kundume ta, dama haka ake cewa ko? an ƙundime bishiya sai a ɗauki rassan a gutsutsura su a je a yi ice bishiya dai babu lam a zuciyarka akwai masu wannan tunanin na atheism da muke magana yara da yawa ana faɗa ba a san da yawan faɗan ne don ba wani abu ne mai amfani ba akwai yara da yawa ana ambata sun shiga cikin wannan harkar amma suna nan zuwa suna zuwa masallaci suna haddar alqur'ani sun ce wai dan dai su zauna lafiya da mutane ya kamata su daina wahal da kansu su daina wahal da kansu Allah ba zai karɓi duk aikin da mutum ya yana kafiri su yanzu kafirai ne tunda ba su yarda da Allah don haka they are just wasting their time mutum ya zo dai kada dai a gan shi matsala ko a kore shi daga aiki ko a kwace mata bari dai ya shiga cikin mutane yana komai ko ana komai tare da shi ba ta lokaci ne shi Allah da baka yarda da shi ba na me zaka ba kuma shi masallaci ka yi masa ruku da sujada ba fa'ida ba zai maka amfani ba gara maka huta ka fito da rashin kunyarka da tsirarar kafircinka ka gaya wa mutane duk abin da za a yi ma a yi ma ko ba shi ne zancen ba kuma waɗanda suke ziga su ai haka suke gaya musu za a ba su kariya akwai ƙungiyoyi na ƙasashen waje suna bibiya duk yaron da aka yi irin wannan za ka ga an zo an ɗauke shi sai ka ji an yi ƙasar waje da shi sai je can a bashi da gida da aiki da komai sai kuma ya riƙa aiko saƙonni ta intanet yana yaɗa shubuha yana zagin addini da cin mutuncin malamai a facebook suna nan da yawa suna yi ma kuma duk ba ba wani tasiri ba tasiri tasirin duk a kansu kawai yake kuma duk harka ce ta tsoro duk mutumin da ba zai iya fito da aƙidarsa ba ai matsoraci ne kuma haka matsoraci ne kai da kake da goyon bayan ƙasashen duniya kaga kuma to wa zaka ji tsoro sai mutum ya fito yayi abin din da ya ga dama masu wa'azi tsakaninka da su shine su faɗa maka cewa Allah ya ajiye ranar da za ku haɗu kai baka yarda da ita ba shi Allah ya san da haka kuma za ka zo tun da za ka mutu da baka yarda da mutuwa ba ne kuma mutuwa ba mai ƙaryata ta ko tunda kowa sai ya mutu ba inda za ka kuma ƙasa ta Allah ce sai baka yarda ba in kuka haɗu da Allah ɗin sai ka ga yadda za ku ƙare Allah ya kyauta kamar labarin wani ne da muke faɗa ina jin bare ma mun yi zancensa ko ana tambayarsa kai ka shiga wannan hanya to da ka mutu ka je ka haɗu da Allah ɗin kuma ya zama Allah da gaske akwai da kuma ka ƙarya tashi ka mutu kai a zatanka babu shi in babu shi to kalau da kai ko ko ba haka ba in ka mutu to yanzu ya lafiya in kuma da shi ka ɗau the best probability ka ɗauki ɗaya wanda zai fi ma sauƙi gara ka rayu a kan cewa ka yarda da shi saboda in ka je shi ne ya shuru ita kai gaskiya fa idan mutum ya je kuma akwai shi ɗin sai faɗi wata kalmar da ba sai na faɗa Allah kyauta don haka magana ce ta salama zamanka lafiya zamanka lafiya tsakaninka da Allah shine ka yadda da shi ya aiko manzanni manzan ƙarshe ya aiko wanda bai taɓa ƙarya ba a duniya kuma shi ya yadda da abin da aka aiko masa kuma ga littafin nan ka duba littafin ka karanta duk yaran da ka iya a duniya a fassara maka ka ɗauko fassarar ƙur'ani ta wannan yaren don Allah kai wa ƙur'anin adalci go through it ka karanta ka ji zancen nawaye ka fito da abin da ke ciki wanda ba daidai ba abin da za ka iya gwadawa in kana da laboratory da za ka iya gwadawa je ka yi in kana da wani bincike da za ka iya yi duk ka je ka yi a psychology a menene duk fields of sciences ba wanda Allah bai ishara zuwa gare shi ba cikin alkur'ani yana nan ginin jikin mutum da komai da halittar sama da ƙasa da komai duk inda mutum zai bincika in ba ka da ilimi ka tambayi ƙwararru a wannan fannin duk za su waye maka kai in akwai wani abu da ya saɓawa reality a cikin wannan littafin sai ka fito da shi daga ranar sai ka fara atheism amma ba wannan binciken ba komai kawai saboda kuna son ku ji daɗin duniya a yi zina a sha giya a huta wannan kuma raunin kwakwalwa ne shine hedonism sunansa ke nan ka yi rayuwa kawai ta maximizing jin daɗi ka biya buƙatar ka yadda kake so to duk rayuwar hedonism ce take jan samari yanzu suke shiga wannan harkar ba maganar bincike da wato tabbatar da hakika ba Allah ya shirye su Allah ya dawo da su kan hanya to yace duk ayyukan da babu imani kamar bishiya ce a yanke asalinta wa kabina'in buniya ala mawjil ma'i wani misalin kuma kamar gini ne da aka gina shi akan igiyar ruwa igiyar ruwa shine waves west suna tsaye wuri guda ne ko ku tafiya suke to wa zai iya sa foundation ɗin gini ba can ƙasan ruwan ba fa a'a a kan west ɗin ya zama su ne base ɗin da za su ɗauki foundation zai yiwu to shine misalin da to haka aiki da kuma imani duk aikin da za ka yi da sallar darenka da sadakarka da salloli da kake na farilla da azumin watan ramadan in a zuciyarka babu islam babu imani da Allah to duk ya wasting your time kana bata lokacin ka gara a ce ko da ke ba za a ce ma gara ba eh gara a ce ka tuba ka yi ikhlasi ka dawo cikin imani ka aikata aikin kirki tare da imani sai ka samu amfanin sa sai ce wal fal imanu huwa al aslu dangane da kwatankwaci ko misalin bishiya din nan da rassa imani shine al'aslu shine asali wal asasu shine kuma dai foundation wal qa'idatu shine ginshiki dai abu da yake faɗa al'asul da al'asas da kuma alƙa'ida base shine alƙa'ida base yawwa allati yubna alaiha kullu shay'in wanda ake gina komai akai wa hadha alqaidu shi wannan qaidin ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق wannan ƙaidi ya kamata ya waje ba ma duk ita yake nufi ko da ya ambaci ya kamata amma dama yana ishara zuwa ga mai attafaqqud yawa a faɗaka ay intibahi mutum ya lura da wannan fi kulli amalin mutlaqin a kowane aiki ba tare da ƙaidi ba kowane irin aiki aikin zuciya aikin harshe aikin gaɓuɓɓa ka tabbatar da cewa ka yi shi tare da imani ka yi shi tare da imani sannan za ka samu sakamakonsa in ka yi babu imani ko ka yi shi don ka burge wani to ba ka da ladafa a cikinsa wannan kana cikin islam baka kafirta ba in kai aiki don burge mutane amma aikin ya lalace an gane kai din kuma kana nan a cikin musulunci dai kai ba kafiri bane saboda shirka karama riya shirka ce karama ba ta fidda mutum daga musulunci an fahimci abin amma in mutum ba imanin gaba ɗaya ba asali to duk aikin da ya aikata Allah ba zai ba shi lada shi yasa wanda ba musulmi ba wanda aka san shi kafiri ne ba musulmi ba ne ya shigo ya yi sallah ba tare da itikadin shahadatu Allah ilaha illallah kawai da jikinsa ya motsi ya yi ruku'u ya daga ya sujada zuciyarsa ba ta yadda da Allah ba ya tara mutane ya ba su taimako ko da da sunan zakka ko ba da sunan zakka ya biya wasu scholarship ya taimaka nan da can amma fa shi ba musulmi ba me hukuncin wannan zai samu lada a gun Allah da zai mutu a haka gobe kiyama Allah zai ɗauki wannan kirkin nasa da taimakon da yake wa mutane a shigar da shi aljanna saboda haka babu ba zai shiga ba Allah ba zai shigar da shi aljanna a duniya Allah zai ba shi sakamakonsa wannan shi ne abin da malami suka ambata yadda ya taimaka wa mutane sai kaga Allah yana buɗaɗa masa shi ma yana samun sauƙi a duniya arziki yana haɓaka ko yana jin daɗi talauci yana tafiya duk sakamakon taimakon da yake wa mutane wannan kun ga yana nuna maka lalle bai kamata musulmi kenan ya zama marowaci ba tunda kafiri ma in ya zama ba mai rowa ba a duniya Allah yana saka masa to ballantana kai musulmi in kai kirki kai sadaka ka taimaka wa mutane to a duniya Allah zai buɗaɗa maka arziki kuma ladanka na lahira yana an gane ladanka na lahira me yasa ka same shi imaninka da Allah me yasa shi ya rasa kafircinsa da Allah an gane abin Allah inganta mana imani sai ce wa hadal qaidu yanbaghi at-tafattun lahu fi kulli amalin mutlaqin fa innahu muqayyadun bihi lalle kowanne aiki an sa masa wannan kaidin na imani daka wa huwa mu'minun dinnan khitabi ne ya tabammanu sharta yawa magana ce da ta kunshi ne sharadi imanin nan sharadi ne a duk aiki in babu shi to aikin nan ba za a samu sakamakonsa ba Allah ya tsare sai ce fa ulaika ay alladhina jama'u bainal imani wal amali salih waɗanda suka haɗa imani da kuma aiki nagari ya dukuluna aljannata za su shiga aljanna almustamilata ala ma tashtahi al-anfus wa taliddu al-a'yun ita aljannan nan ta kunshi abin da rai ke so duk abin da rai yake so to akwai shi aljanna sai Allah ta'ala lamarinsa me kun faikun kamar da muka yi magana shekaran jiya ne ko kan harkar aljanna kana tuno wani abu kana so kawai abun Allah zai creating din sai turo ba kawai sai ka ganshi komai kake so ka riga ka yi ibada yanzu a nan jin daɗi ne kawai aikinka yanzu idan mutum dai yana da hankali ai ya kamata a ce yayi abin da zai shigar da shi aljanna a duniya kana wahala za a baka sakamako can fa in ka je ba komai da za ka yi ba sallar azhar ba sallar asr ba takurawa ba komai mace ba haila ba komai haka kawai sai jin daɗi har abadan abada sannan yace wata talazzul a'yun idanu suke jin daɗin sa wala yuzlamuna naqira kuma ba za a zalunce su ba gwargwadon wannan ɗigo na bayan ƙwallon dabino, ai, la ƙalilan wala kasira. Tun da ba zai yi zalunci komai ƙanƙantarsa ba, ashe kenan zai ba da sakamako komai ƙanƙantarsa komai yawansa. An gane? Yawwa, la ƙalilan wala kasiran, Allah ba zai zalunci ba, mimma amiluhu min alkhairi na abin da suka aikata na alheri. Bal, yajidunahu kamilan za su same shi a cike. muwaffaran mudha'afan adha'afan katiratan yawa an cika shi shine muwaffaran eh an kawo shi ba a rage komai ba mudha'afan kuma an ninninka maka shi kaji wata rahama hmm kullum muna wannan misali inda Allah keke da keke yake ba mu lada ada mun shiga uku hmm in kai ɗaya a ce ɗayan kawai za a je ma in aka tashi lissafi ana ɗorawa a kan mizani ai ba inda za a je amma in kai ɗaya a ninka ma goma gwargwadon kuma imaninka da ikhlasinka na wani ya fi wani wannan ninkin goma mafarko abin matakin farko ne amma na wani ya fi haka wani za a kai ɗari bakwai wani kuma ai ta ninkawa kawai babu iyaka daga cikin abin da babu lissafi a ladansa da azumi da haƙuri tunda duk ɗabi'ar su ɗaya Allah ne kawai ya san ladan da zai ba kullu amal ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi sauran ayyuka kuwa al-amal bi ashri amsalha ko amsalihi bi ashri amsalihi to haka nan kuma ainin ninkawa mutum to wani abun ka kawai sai Allah saboda abin da ke cikin azumi na ikhlasi Allah ya kyauta mun gama wannan ko to sai Allah ya ce ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila ay la ahada ahsanu min dini man jama'a bayna al-ikhlasi lil ma'budi وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب معنا باب وني وندا الدين سيكي الدين وندا ya haɗa tsakanin ikhlasi ga ga abun bauta me ma'anar ikhlasi ga abun bauta yace wa huwa islamul wajhi lillahi mutum ya miƙa rayuwarsa gaba ɗaya ga Allah in an ce fuska ana nufin gaba ɗayansa yau kamar da muke fassara da hausa mu ce mu yi kauya ko ko da ba hausa ba ce wannan shi ma asali lafazi ne na shari'a raqaba itqu raqaba me yasa ake kiran raqaba kun ga raqaba ce ba ana gaba daya da jikin da nafsin ake yantawa haka ne ko yawa to idan mutum ya miƙa wuyansa ga Allah baki daya wanda yake nuni akan istislamil qalbi zuciya ta miƙa wuya shine total submission ya zama zuciyarka ka karɓa Allah ba kana mu'amala da shi ne saboda ya fi ƙarfinka ba. Ko? Zuciyarka ta karɓi Allah ɗin cewa shi ya halicce ka, kuma kai ɗin ka yadda kai ne makaskanci da kake buƙatarsa. An gane wannan abu? ba kana mu'amala ne da Allah ka zo masallaci ka bauta masa saboda ya takura ma ya ce sai ka yi sallah sau biyar ba wala ka daina wannan mu'amala shi sa in an kira sallah ka tashi da kwaɗayin zuwa masallaci ba ka tashi da lalacin cewa to wani dai mu je mu yi kadda Allah baya san wannan ba magana sauke nauyi bane yawwa ka je da jin daɗi za ka je gun wanda ya fi kowa, ko ba ka bane, ya kake ji in an ce za ka je ka ga gwamna. Muna ba da misali ne da wannan saboda abin yana damun ku, kuna jin daɗi a ce yau kun gaisa da gwamna. Ko har sai ka sa, kai ba wanda bai kai gwamna ba ma sai ka ga kana murna za ka ɗau hoto da shi, kana yaɗawa yau gani ni da wane. Ko ba ka bane? kawai saboda ka nuna kai ɗin har ka kai matsayin za ku tsaya ya kai da wani ku ɗau hoto. Za ka ce ka cinye abun abokanka, haka ne? To ballantana gwamna ko shugaban ƙasa a matakinmu na ‘yan adam ko sarki ka je gurinsa. Sai ka riƙa jin wani abun alfahari ka samu, to don Allah ka hararo a zuciyarka wanda za ka je gunsa a masallaci shi ya halicci shugaban ƙasa shi ya halicci gwamna shi ya halicci sarki su ma bayinsa ne suna durƙusawa su yi masa ruku'u su yi masa sujada saboda ya isa su ba su isa ba zuciyarka ta riƙa halarto wannan abun kuma ka ji cewa kana so kai ɗin ka shiga cikin zumrar waɗanda yake so zai lullube su da yardarsa zai ba su sakamako mai kyau zai ɗaukaka musu daraja zai shigar da su aljanna wannan kake so ka samu a wurinsa amma kana yi a matsayin wani taklifi ne wani tsanani ne wani matsawa ce kana yi ne don kawai ka fita daga zargi to wannan gaskiya kana da sauran sanin menene ta'abbudi tsakanin bawa da ubangiji kana buƙatar ka san wannan abu to kai kokari ka samu istislamu na me alwaji istislamul wajhi kuma ba iya alwaji zahir ba a'a hadda istislamul qalbi yawa wa tawajjuhu ko dake istislamul qalbi na'am wa tawajjuhu وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه وصائر الأعضاء لله سوى da mafuskantarka da komawarka zuwa ga Allah da ikhlasinka kai don Allah komai naka wa tawajjuhil wajhi ita fuskar ka fuskantar da ita zuwa ga Allah yanzu dan Allah inda kowa a cikin mu in yana sallah lokacin da yake sallah irin wannan girman Allah din yake tunowa kuma irin yadda zai ji makyarkyata ran da yake gaban alkali an kira shi shaida ko a gaban gwamna ko a gaban shugaban ƙasa baya sakin jiki inda zai ji kuma irin wannan girman a lokacin da yake sallah ya ce a gaban ma'alittin sama da ƙasa nake mai wuta da aljanna dan Allah inda duk haka muke sallah irin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu rike yake nan sallar mutumin da yake ban kwana da duniya yana jin cewa wannan ita ce sallarsa ta ƙarshe dan Allah haka muke sallah galibi ba haka muke ba galibi ba haka muke ba haka wallahi sanin girman Allah fa yana cikin wannan abin da zaka fa'idanta da shi a tauhidi domin duk wanda bai san tauhidi da wannan zurfin ba wallahi bai san girman Allah kawai shi dai gashi nan sunansa musulmi yana ayyuka zahiri haka yana shiga cikin musulmi amma bai san me girman Allah ba to lalle mutum ba zai samu abin da yake so ba sai ya zama ya fuskantar da komai nasa zuwa ga Allah haka nan usairil a'dha'i da dukkan sauran gabuba su rusuna ga Allah ta'ala shi kadai yace wa huwa ai wa ma hadha al-ikhlas wal istislam tare da wannan ikhlasin da kuma wato miƙa wuya din ya zama muhsinun ne shi yana mai kyautatawa kun ga a waccan ayar an ce wa huwa mu'minun nan kuma an ce me وهو محسن أي متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعه أبن أتين في إحسان كنا يزم شيوا شي مي بين شريعة كذا وانشان نفرق أنفقي أسلم وجهه لله wanda wannan ya shigo da mai islamul wajihin an faɗi ikhlasi a can to sannan kuma nan sai aka faɗi wa huwa muhsin to nan sai aka fassara shi da ittiba'i yawa yayi yabi shari'a allati arsalallahu biha rusulahu wanda Allah ya aiko manzanninsa da ita wa anzala kutubahu wanda da ita Allah ya saukar da littattafansa wa ja'alaha tariqan li khawas khalqihi wanda kuma ya sanya ta ita ce hanya na keɓaɓɓun ta keɓaɓɓun halittarsa wa atba'ihim da waɗanda suke bin sa ma'ana ka bi wannan hanya ka zama kana bauta wa Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ai ma'ilan an yawa sai ce minin wattaba'a millata ibrahima kuma mutum ya bi hanyar annabi ibrahim ai dinihi wa shar'ihi addinin annabi ibrahim da shari'arsa shine mai tauhidi yawa hanifan ai ma'ilan an shirki ila tauhidi da ya karkata daga shirka zuwa tauhidi shine ma'anar hanif wa an wa an tawajjuhi lil khalqi ila al iqbal ala al khaliq hakanan hanyar annabi ibrahim ita ce juya baya daga halitta a koma zuwa gun mahalicci ka rabu da duk wani dan adam kar ka sa tsoronka a zuciyar kar ka sa tsoronsa a zuciyarka duk wani ɗan adam babu abin da ya isa yi maka kai ƙoƙari zuciyarka ta tattara ta koma gun Allah shi kaɗai kake tsoro banda abin da naturally zai cuce ka wannan dama an san shi abin da ake nufi tsoro na gaibi tsoro na wanda baya nan ma ka riƙa jin tsoronsa tsoron abin da in baka bi shi ba wai wata musifa za ta same ka to in ba Allah ba karka bari kai wannan kai wani irin wannan tsoron la wani shugaba mai rai shugaban ƙasa gwamna sarki zuciyarka ta rika jin baya nan ma kana tsoron wata cuta za ka same za ta same ka dan ka saba masa Allah kaɗai ake ma wannan tsoron da shugaba mai rai mai shugabanci ka ba shi haƙƙinsa saboda shugaba ne don wannan yana cikin umarnin Allah cewa kai masa da'a an gane amma ba ka sa firgici da tsoronsa ka kasa komai a gabansa ba wannan ba a baka wannan izinin ba an fahimci wannan abu to mu karasa yace ai ma'ilan an shirki ila tauhidi wa an tawajjuhi lil khalqi ila al itbali ala al khaliq wattakhadha Allah Ibrahim khalila Allah ta'ala ya dauki annabi Ibrahim a matsayin khalil wal khullatu me ake nufi da khulla a'la anwa'il mahabbati mahabba ba muhibba ba kamar da kuke cewa ko ai wani yana da muhibba ko haka suke cewa da Hausa babu wani abu mai suna muhibba eh mahabba ake cewa eh da inda larabci zaka yi eh Allah ya kyauta kaga har rubutawa ake eh Allah ya ba mu muhibba mahabba ake cewa inda larabci ne al mahabbatu mimun din da fataha ha'un ita ma da fataha kuma ba'un da shadda ita ma maftuha mahabba eh almuhabba in kasa in kasa muhib to kai mai so shine almuhibbu to kuma sai ka cire marbuta din an gane in kuma mace ce ita ce almuhibba wadda take son wani an gane yawwa Allah ba mu muhabbarsa shine wal kullatu a'la anwa'il mahabbati وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام wannan mataki wannan matsayi wanda ake kira alkhulla ta samu ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Ibrahim su kadai duk cikin halittar Allah babu wanda Allah ya ɗauke shi khalili sai annabi Ibrahim sai annabi Muhammad sallallahu alaihi ko wannan ya nuna maka duk wani ƙoƙari da wani zai yi ya matsa da wani nasa da yake so ya ƙara matsawa da shi ya tura shi ya hankuɗa shi ya iza shi ko ya sama da shi wala ba inda zai je kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen daraja kowane ne shi babu wanda ya kai in dai ba annabin Allah bane to babu wanda ya kai sayyidina abubakar to kuma babu wanda ya san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina abubakar na cewa wallahi shi bai isa ba bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da ɗaukaka da matsayi a gun ubangiji don haka babu wani wanda bai kai abubakar ba wanda zai matsa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aje Allah dai kyauta ba sai an yi zancen su ana son kullum muna bata karatu yace wa ammal mahabbatu min Allah amma mahabba Allah ya so bawansa fa hiya li umumil mu'minin wannan kowa zai iya samu fa as'alu Allah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum jami'an mimman yuhibbuhu Allah tabaraka wa ta'ala Allah sanya mu cikin waɗanda Allah yake so amma a ɗauke ka khalili kofa ta rufe Allah ya ɗauki mutum biyun nan kaɗai su ne khalifa da annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna mattakhadha Allah Ibrahim khalila li'annahu waffa bima umira bihi domin ya cika abin da aka umarce shi da shi duk abin da aka ce yayi yayi wa qama bima butuliya bihi ya kuma aikata abin da aka jarrabe shi da shi da aka ce ya yanka ɗansa shi ne fa ya rayu shekara sama da casa'in ko ɗari da ashirin ba shi da ɗa. Ya ɗaga hannun shi ya Allah ba ni ɗa, sai Allah ya ba shi ɗan, sai da ɗan ya girma, ya kai lokacin da zai amfane shi, ya fara masa aiki ya taimaka masa, har ya taya shi gina ɗakin Ka'aba, za su samu lada kamar da Allah ya ba mu labari. Kawai sai Allah ya ce, ɗauki ɗan nan ka je ka kwantar da shi ka yanka shi. shi gani ya a mafarki kuma annaba mafarkinsu gaskiya ne ba ƙarya ya gaskata kawai ya ce kai zo zo mu tafi Allah ya ce in yanka shi kuma da aka ce a yanka ya ce ya abati if'al ma tu'mar fatajiduni ko satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka same ni cikin masu haƙuri yanzu wanda yake da wannan matsayin bai cancanci a riƙe shi da wannan matsayin ba kai yanzu in kai ne ka kaji wani guduwa zai to ba Allah in ka gudu ina zaka ai ba wurin guduwa shi an ce ya ɗau ɗansa ya yanka bai tambaya ba kawai ya ce kai zo Allah ya ce in yanka ka shi kuma yace je ka aikata ya babana nayi hakuri wannan islam din ko a labarin kana jin wannan idan muke da irin wannan islam daga an ce kai kai gashi na yanzu kai kana dauka komai kokonto ma kake aikata qur'ani baka yadda da shi ba hadisai baka yadda ba ai ba irin su muke ba haka shi yasa Allah ya rike su da wannan irin matsayi khalil Allah kyauta yace wa qama bi mabtuliya bihi faj'alahu Allah imaman lin-nas yasa Allah ya sanya shi imami ga mutane shugabanci ana samun sa ne dama da bin Allah wanda ya bi Allah sai kaga Allah ya ɗaukaka shi dole a bi shi yawa amma wanda bai bi Allah ba kana saban Allah kana abubuwa Allah sai ya ta kaskanta ka sai ce wattakhadahu khalilan wa nawwaha bi dhikrihi fil alamin kuma ya fadakar da ambatansa a cikin halitta baki ɗaya kowa zai magana sai ya faɗi annabi Ibrahim Yahudawa suna ji da annabi Ibrahim Kiristoci suna ji da annabi Ibrahim Musulmi mun fi kowa kusa da annabi Ibrahim kamar da Allah maɗauki ya faɗa inna aulan nasi bi Ibrahim lalladina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladina amanu waɗanda suka fi kowa cancantar zama mutanen annabi Ibrahim su ne waɗanda suka bi shi a zamaninsa da wannan annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da mu kun ga an cire suwa an cire al-yahudu wan nasara da suka zo bayan annabi Ibrahim wanda ba su bi shi kun ji wani tsari na alqur'ani mun yi shi dai a baya ko a suratu ali imran to za mu tsaya anan sai mu tashi inda ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك